أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايحك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha uku ga wata na sha'ban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 27 kin watan uku miladiya ta 2021 wannan zai zamanto darasi na biyar a cikin littafin addarul akhira ko kuma ka ce tsulul amali wa kaifiyatul ilaj bi mana bayani akan abin da ya shahi rana ta lahira mana ranar ƙarshe ko kuma ka ce gurace-gurace da irin wanda ɗan adam yake yi sannan kuma da hanyoyin da ya kamata ɗan adam ya bi saboda ya warware waɗannan gurace-guracen da ya sa a cikin zuciyar shi za mu tashi safha ta goma malaki cewa fa'alal mu'mini an ya'iya da hadhihi alhaqiqa bayan malin ya gama bayanai akan abin da ya shahi dalilai da sauransu da suke nuni akan lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan cewa mutum kar ya doki gurace gurace ya zuba wa kanshi wanda wannan zai kai shi zuwa ga ba zai tsaya yayi aikin da ya kamata ba cikin rayuwar shi sai ma ce fa'alal mu'min ya zama wajibi akan mutum mai imani an ya'iya hadhihi alhaqiqa bi ma'ana ya lura da wannan abin da yake na tabbas ne gashi na muna rayuwa a cikin shi eh gurace gurace na rayuwa da irin hanyoyin da ake bi saboda a hada duniya mali ce annahu fi dunya kal gharib cewa shi dan adam a gidan duniya la siyama mai imani kal gharib kamar bako ne wa annahu rahilun anha kuma lalle ba makawa tabbas wannan mutumin zai tahiya bar wannan duniyar malice wa qad marra bina qawl al habib al mustafa sallallahu alaihi wa sallama libni umara yace hakika mun karanta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gabata a baya mazalla yake cewa abdullahi dan umar kun fi duniya ka annaka gharib ya kai abdullahi dan umar ka zamanto a duniyan nan ka annaka garib kamar ka zamanto a matsayin kai bako ne kaga duk mutum wanda yake bako ne in dai haƙiƙanin bakunta ce to babu zancen me yake kafa da yin abin da bai shahe shi ba balin da ma zai tsaya ne ya gyara abin da zai taimaka mishi akan ci gaba da bulaguran shi malice wa kana al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yaqulu alhassan albasari allah ya rahama gare shi yana cewa almu'minu fi duniya kal gharib mai imani a gidan duniya kamar bako yake a dalilin haka la yajza'u min zilliha ba zai nuna raki ba min zilliha game da kaskancin da yake cikin duniya kenan bi ma'ana dan ya same shi da karancin dukiya ko da rashin mulki ko da karancin wane ne a wannan abin duka bai dame shi ba la ya ji min zilliha bi mana kaskantar da yake cikin duniya wanda 'yan duniya suke gani idan ka rasa shi ka kaskanta to shi mutum mai imani ba ruwan shi da wannan yasa saboda dama a zaman wucewa ne ya zo kenan ba dole ba sai ya saje da 'yan garin ya zama kamar su a shi dama wucewa zai kenan ka haraka 'yan gari daban shi ma haraka shi komi daban shi mutum mai imani a lokacin da yake rayuwa a cikin duniya kenan ya ɗauki rayuwan nan a matsayin cewa don waya rasa wani abin da haraka ce ta rayuwa to wannan abin kare sa shi ya rika nuna raki ko kuma ma ya rika nuna cewa su dai duniya sun zo rakiya ɗan adam sai ya buɗe baki ya haɗi wannan magana alhali bai san ba irin hatsirran da suke kewaye da shi wanda kuma duka ubangiji subhanahu wata'ala yana ba shi kariya akan waɗannan abubuwa amma saboda wani abin da bai taka kara karya ba ya nema ya rasa sai ya riga cewa shi duniyar kamar ya zo ne sama mutane ido shi ba wani abin da yake moruwa da shi ka tambaye mutumin da baya da lahiyar koda inda yake fama jinin na jikin shi dole sai an riƙa yi ana juyewa ana ɗura wani saboda koda shi batta iya yin tace aiki wannan tace wannan jinin wanda kaga ana tace mana bin wasan bacewa ana yi to wanda duka ni'imomi ne na Allah subhanahu wataala akan dan adam ke dan ka zo ka rasa wani abu na rayuwa wannan kai ta da maka hankali sane yake cewa wala yunafisu fi izziha zaka samu mutum mai imani la yunafisu bi mana baya rigai rigai fi izziha wajen dole sai ya samu daukaka a duniya a shi wannan ba nashi bane ba daukakan duniya in ka same shi ta yadda kai ka bar shi bai wuce ba in ka mutu a maka wannan kalalon da za a yi eh a dan sassara maka a ƙara maka galoli a yi wane ne shikenan abin ne ka an ƙare duk matsayin da kake da duk irin garin da kake da in ba wane ne kai a cikin ƙasa bai wuce wannan ba wala yunafisu zaka samu mai imani bai kula ba bai lura ba da abin da ya shafi fi izziha kaga yana yana fama cewa dole sai ya samu ɗaukaka kamar yadda zaka ga da yawa daga cikin mutane suna aikata haka kaga mutum mai imani imanin shi ba zai hana shi ƙarya ba imanin shi ba zai hana shi yaudara ba imanin shi ba zai hana shi yaudaru wani ba imanin da yake da Allah subhanahu wataala baya iya hana shi dukkan wani aiki wanda yake mara kyau me matsayin imanin shi wannan mutumin imanin shi akwai matsala akwai matsala saboda ya fifita duniya akan abin da ya shahi lahira sannan malai kara da cewa lahu sha'anun walin nasi sha'anun shi ho mutum mai imani a duniya iya da irin nashi sha'anin shine ya za a iya samu yardan Allah subhanahu wataala walin nasu sha'anin su ma sauran gama garin mutane ya ayyuhan nasu su ma kuma kowa da irin nashi sha'anin bi mana kowa da irin abin da ya dame shi a cikin rayuwa to kai a matsayinka na mai imani abin da ya kamata ya dame ka shine yaya za ka samu yardan Allah subhanahu wataala Allah taimaka mana malici wa kana ata'un sulami rahimahullahu ta'ala ya ƙul fi du'a'ihi a ƙa'u sulam yake faɗa a cikin addu'ashi idan yana yake cewa allahun marham fi duniya gurbati ya allah ka ji kan baƙuntata a cikin duniya kenan ta hanyar da za ka ba ni daman da zan aikata ayyuka managarta sai yake cewa kuma warham fil qabri wahshati ya ubangiji ka yi rahama ga kaɗaici na a cikin ƙabari kenan kadaicin da zan tsinci kaina a cikin kabari ga kanan duk yanda ake ga cewa wani iya da mabiya wani iya da masoya wani iya da wane ne idan aka tashi binne ka kai kade tallin talza a kai ka saka cikin ramin nan wa zai saka sai an samu wanda yake makusancinka wanda yake kusa da kai wanda kake ga cewa kamar in ka mutu ba za su rayu ba a su za su meka ka cikin kabarin to da haka yake roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ubangiji ka rahamshi kadaici na da zan samu a cikin kabari wanda wannan kuma yana zawwa yanzu ko an jima sane ke ta warham mawqifi gadan baina yadayk ya ubangiji kayi rahama game da tsayuwa matsayata da tsayuwan da zan yi a gobe a gaban ka ya Allah ya ubangiji subhanahu wata'ala kaga wannan addu'a ce yake Allahumma arham fid dunya gurbati warham fil qabri wahshati warham mawqifi ghadan bayna yadayk ubangije yake cewa liman khafa maqama rabbih jannatan dole a cikin rayuwarka ka rika tuna kaikin nan wani dan wani zaka zo gaban Allah subhanahu wataala ka tsaya wani me yasa kai kaza wani me yasa ba kai kaza ba ka san irin amsan da zaka ba Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu ɗaya a cikin kuface sai ubangiji shi ya yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakaninka da kai da Allah a lokacin da zai maka magana babu mai tarjaman magana kai dai wannan nan kai ke dai waccan nan ke ubangiji zai maka maganan cewa wani me yasa kai kaza wani me yasa ba kai kaza wani wani kaza wani kaza wani kaza mu rika tuna irin waɗannan matsayan da tabbas sai mun zo mu tsaya akan su kar da wani abu ya ruɗe mu a cikin rayuwar nan kar da mu zuba ma mu burace-buracen da za su mantar da mu Allah to kaga dai daga cikin halin magabata ga irin adda da suke yi cewa warham mawqifi gadan bayna yadayk ya ubangiji ka ji kan matsatsayuwa ta a gobe kiyama a gaban ka ya ubangiji ka bani daman da zan bada amsa dukkan wani tababa da cece kuce da dan adam yake da gardama da yake da da ce in ce da yake da wani duka a cikin duniya ne idan ka je gobe kiyama yana nema ta da kura bakin ma ba za a bashi daman yayi magana ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun a ranar da bakin za a rihe sannan kuma za a ba daman gaban su ne za su rika yin magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wanda ba su aikata alherin ba ana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bi Allah suna ga a isu duniya ta ishe su ko kuma akwai abin da suka wadatu da shi za je gobe kiyama sai su rika mamakin gaban jikinsu hannu ya yi magana ce da shi aka yi kaza shi ya sinye shi ya ɗoka shi ya buga shi ya caka shi ya yi wane ne ƙafa ta yi magana ni aka taka da ni ni ne wane ne wane ne baki ya yi magana afuwan da hanci ya yi magana kunne ya yi magana dukkan wata gaba za ta yi magana ta yi magana ta ba da shaida akan aikin da aka aikata da ita sai ma'abucin wannan gaban ya rika cewa lima shahidtum alaina sai gabansu ba shi amsan cewa an ɗaƙan Allahun lazi an ɗaƙa kulle shai ubangijin da ya ba ma baki daman ya yi magana a gidan duniya shi ne ya ba wannan gaban su ma daman su yi magana a gobe kiyama su ce da ni aka yi kaza hannun hannun ya kana yana ji yana gani hannun ya ce shi da shi aka yi kaza akwai musu ko inkari babu musu babu inkari shi yasa ba inda za ka tahi kauta daga cikin kulawar Allah subhanahu wataala ba inda za ka je ka ɓoye ka rihe ka yi wane ne in mami za ka sa ka sa ubangiji subhanahu wata'ala yana sane akan abin da kake aikata kuma yana ganin ka sannan kuma gaban naka wanda baka isa ka ajje wani gaba a gida ba ka je ka aikata aikin su za su ba da shaida akan ka to me na rikicin me na tada hankalin me na saba ma Allah subhanahu wata'ala din shi sa ubangiji yake cewa qutilal insanu ma akfarahu an dai la'anci irin ɗan adam mi ya kai shi zuwa ga kafircewa Allah kamar menene kake da shi ka ruku da shi wanda har zai sa ka kafircewa Allah miye kake da miye naka mallakan ka babu maliki cewa akhraja akhraja tirmizi wal hakim wa ibn majah an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud manzala yace mali walid dunya yace ina ni ina duniya mali ina ni walid dunya ina ina ni ina duniya yace innama masali ni ho misali na da kuke gani wa masalud dunya da misalin duniya yace ka masali rakibin qala fi zilli shajaratin fi yawmin sa'ifin faraha wa tarakaha manzala ke cewa misali na game da duniya ka matsali rakibin kamar misalin wani mahayin abin hawa ne wannan mutumin yana cikin tahiya sai ya ga wata inuwa sai ta kayatar da shi ko kuma ya ji nau'i na gajiya rakibin kala kala nan daga kailula ne alkailula shine barcin rana sai ya ga wannan inuwa ga zahir rana ga kaza bari ya zauna karkashin wannan inuwar yayi barci fi zilli shajaratin ƙarƙashin inuwar wata itaciya fi yaumin a cikin wani yini wanda yake sa'ifin wanda yake harin yinin da yake da zahi sai ce bari ga inuwa bari in huta faraha wa tarakaha wannan mutumin bayan ya gama zama ya huta tashi yayi wa tarakaha sai ya bar wannan itaciya ta harkar shi to wannan zaman da yayi ƙarƙashin itaciyar nan wannan shine irin zaman mu a duniya kamar matahi ne ya ga wata inuwa ce bari in huta in yi gaba to haka ne zamanmu a duniya bi ma'ana zama ne na wucin gadi ko yanzu ko in an jima maliki ce kala ai nama waktal kailula ya yi barci a lokacin lokacin rana ta daga barci na rana wa fi riwayatin a wata riwaya kuma manzala yake ce mali wali duniya ina ni ina duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajaratin ba komi nike ba a duniya face misali na kamar mutumin da yake mahayi istazalla tahta shajaratin yaga wata itaciya yace bari ya zauna karkashin wannan itaciyar ya sha inuwa summa raha wa tarakaha sannan ya bar wannan itaciyar ya tahi to wannan shine misalin mu da misalin duniya da muke cikin ta a wata riwaya kuma yake cewa mali walid dunya yace wa mali dunya wa mali ina ni ina duniya ina duniya ina ni kenan ni ba tsaranta bane ita ba tsarata bace ba kenan mali wali duniya ina ni ina duniya sai ce kuma wa mali duniya wa mali ina duniya ina ni ya ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da ubangijin da raina yake hannun shi manzala salasal ne ke rantsuwa ya ce ma masali wa masalin duniya misali na da misalin duniya illa karakibin face misali ne kamar na mutum mahayin abin hawa sarafi yaumin sa'ifin wanda ya tahiya a cikin wani yini mai zahi kana cikin tahiyar nan sai kaga wata itaciya fastazalla sai ya zauna ƙarƙashin inuwar wannan itaciyar nan tahta shajaratin minan nahar a cikin yanayi wanda yake na zahi ko na rana sun maraha wata rakaha sannan kuma ranar nan tana kawarwa wannan mutumin sai ya tashi ya haɗa ina shi ina shi sai ya gabai wannan inuwai to irin wannan gwargwadon zaman da kai ƙarƙashin wannan itaciyar shine misalin rayuwarka a cikin gidan duniya malai ce wa bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam annal halaka wa shaqa'a fi tulil amal manzala sallallahu alaihi ya bayyana mana karara cewa halakar dan adam wa shaqa'a da tsiyatar dan adam ya zama matsiyaci yace fi tulil amal wannan duka yana tattaruwa a karkashin dogon guri wannan dogon gurin zai aurawar zuciyar shi da duniya ya zama to duniya ce kawai ya sa a gaba to wannan abin sai kai shi zuwa ga halaka kuma ya kai shi zuwa ga tsiyata ya ce faƙad akharaja al'imamu ahmad an ibn amrin kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salahu awwali hadhihi al'umma bi zuhdi wal yaqin manzala sallallahu alaihi yake cewa ingantuwar harkon al'umman nan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam harkonta salahu awwali hadhihi al'umma ta samu ingantuwa ne da nagartuwa wanda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas Allah rika sabkar da ayoyi yake yaban waɗannan mutane da suka zauna tare da manzon sallallahu alaihi wasallam saboda mutane ne waɗanda suke managarta shine manzon Allah yace ingantuwar horkon wannan al'ummar ya kasance ne bi zuhud zuhudu shine gudun duniya wal yaqin sannan kuma da yaqinin cewa su duniyar nan ba gidan zama bane ba lahira can ne darul qarar daga suke da yaƙinin cewa dole su tsaya su yi aikin da zai gadar musu da samun wancan gidan wanda shine matabbaci shi kuma wannan gida ne wanda yake na wucin gadi ne to wannan al'ummar ita ma in ba wannan tafarkin ta ɗauka bayan da za a yi inganta bayan da za a yi halaye musu zama to halaye ne masu kyau kaga dai gudun duniya shine abu na farko dole zamanto duniya tana da wani matsayi na musamman a cikin zuciyarka bi mana ka ɗauke ta a matsayin matattakira ne da za ka tattaka ta kai ka zuwa ga cimma manuhanka amma kar ya zamanto duniyar ita ce manuhar ka kai alghayatu min ad-dunya hiya al-akhirah buri na ƙarshe wanda kai duniya zaka ya zamanto maka wanda zaka yi sallah ne kai azumi kai qiyamul layl ka aikata ayyukan suke managarta wanda wannan ayyukan za su baka daman burewa da samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne matsayin duniya a cikin zuciyar mai imani amma daga lokacin da ka ɗauki kai duniya ita ce gayarka ya za a yi ka samu ya za a yi kai kaza ya za a yi kai kaza sai zaman to wannan abin ya shagaltar da kai akan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kana cikin wannan ɗimuwar kwaram sai mutuwar ta zo ta ɗauke ka yi gaba da kai iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم الله كي اقترب للناس حسابهم حساب متاني دا أجل سياكسا أما يكي وهم في غفلة أما ذاك سام متانا أتكين رب كنوا معرضون سنا ما سكور دا كنسو جميل كرن ترور النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب رسول الله تقوم ذلك لاهية قلوبهم zukatansu sun rabkana a cikin wannan ɗimo kawai suke tahiya ana cikin haka kawai sai malakul mutu zai sallama sai doke ka shi kenan duk wani labarin da za a bada ya zama maimaita magana amma kakin ka mutu kawai ka mutu an ƙare shi kenan to ko ba mutuwar bace matsala abinda zai biyo bayan mutuwar shine tashi hankalin inda kamar da wani shayar yake cewa inda a ce mutuwa aka mutu shi ke an kare komi ya ce da mutuwan nan ta zama to raha imana ta zama to hutu ga dukkan zuciya sai dai matsalar idan ka mutu hallo akwai abu yanzu ne lokacin hisabi zai fara za a fara maka lissahi da kidaya na keke da keke akan ayyukan da ka gabatar a nan gidan duniya maganganun da ka furta ayyukan da ka aikata ƙudurce-ƙudurcen da ka ƙudurce a cikin zuciyarka dukkansu sai an maka lissahi daga ran da ka balaga har zuwa ran da ka mutu dukkan magana magana kalma ɗaya da za ka yi jumla da za ka yi phrase da za ka yi sai an maka lissahi a kanta sannan ina ka ta yi dukkan inda ƙawaho ka suka taka suka ta yi sai an tambaye ka wuri ne wanda allah ya yarda ka ta yi ko kuma a kai ne ka bigi gaban kanka ka ta yi duke da ka samu ta ya ka same ta a gama maka lissahi tun daga biye-biye wannan duk abin da ya shigo maka iya miliyan nawa kan mallaka ko miliyar nawa kan mallaka za a maka lissahi su tsab ya kai suka shigo sun shigo lahiya lau to alhamdulillah amma kuma da sauran aiki ta ina suka huta shi sa dan adam akwai abin takaici kaga mutum ya ɗauki dukiyar shi ya ba mawaƙi ko ya ɗauki dukiyar shi ya ba ɗan ƙwallo ko ya ɗauki dukiyar shi ya yi wani abin da zai zama to mashi asara da nadama da taɓewa gobe ƙiyama yana ga cewa tun da ya mallaka yanzu kayan shi ne shi zai abin da ya ga dama walla ba haka ba ne wannan abin da ka mallaka ka jira amsa da za ka ba Allah subhanahu wataala idan ka sa biye ɗaya biye biye idan ka sarrafa ta a cikin abin da Allah bai shar'anta ba wallah sai ka ba da amsa akan shi gobe ƙiyama taka gaskiya bin mu da wani lokaci na wasa a cikin rayuwa babu shi babu wani lokaci na wasa ko kuma yin abin da na ga dama ko kuma a kawo bari mu yi abin da muke so wallah bakar wannan dama idan kuma kai na dama za ta biyo baya Allah kiyaye manzala yake rantsuwa da Allah cewa yake cewa salahu awwali hadhihi al-umma bizuhdi ya tabbatu ne ta hanyar zuhudu gudun duniya gudun duniya ya zama to ba duniya ba ce a cikin ranka a kana fama ne abin da zai kai ka zuwa ga samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala dukiya ce Allah baka mulki ne Allah baka mine ne Allah baka ka yi amfani da wannan dama karka ce a kone haraka ku da kuke babu ruwan Allah a ciki ko kuma wannan haraka ce a ta mulki mu abinda muka ga dama za mu yi babu wani wanda zai mana katsalanda a ciki ko kuma a zo da haraka ta addini ku rika ai kun san wannan kasa ce wanda take layi bi mana tsarin tahiyyar ta tsari ne tsari ne laicite ne kar a kawo kaza a ce kamar an yi kaza a wallahi dukkan matsayin da zaka samu idan dai ba za ka ma addinin ka aiki ba kar Allah baka wannan matsayin shine zaman lahiyanka shine zaman lahiyanka me zaka yi da shi da a ce wani ya zama matsayi kaza jarraba ka ne ho Allah yi da aka hasko ka aka ce ga wane ya zama to a matsayin wane wallahi cikin jarrabawa ne kake to da aka wajibi ne mutum ya guji duniya ka guji duniya kar ta zama to maka wani abin da za ka rika ka zauna ka meke kafa ka yi ta abin da ka dama wal yaqin sannan kuma wa yahliku akhiruha abin da zai halakar da ƙarshen wannan al'umma bil bukhli wal amali shine rowa sannan kuma wal amal da gurace gurace zai tattara gaba ɗaya zama ya zuba cikin kwantikin shi milirrika a daidai lokacin da makwabtan gidansu suna fama da wani matsanancin hali a na rayuwa shi da so yake kawai ya rika jin mai sajada shigowa cikin sallar shi kwantikin shi ya kai kaza kwantikin shi ya kai kaza kwantikin shi ya kai kaza in harakawa kuke da mu'amala kawai lamban kwantikin za a ba ka je kai ta zubawa yana bi shi kuma yana ta muraƙaba yana ta lissahi alhakumu takasur wanda wannan kawai yake so yake kawai ya kai matsayi kaza kuma duk lokacin da adam ya ɗabi'antar da zuciyar shi akan tara duniya wala zai wahala in ya kai kaza so yake sai ya ƙara kaza in ya kai kaza sai ce ya kai kaza in ya kai kaza sai ce sai ya kai kaza yana cikin haka har malakul maut ya zo mishi bai yi abin da ya kamata ba da damar da Allah ya bashi a cikin rayuwa sanan wal amal da gurace gurace iya daga cikin abin da ya halakar da wannan al'umma malace wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya ta daban inda abi inda indabni abi dunya ya ce naja awwalu hadhihi al-ummati bil yaqini wa zuhud farkon wannan al'umman sun tsira ta hanyar yaqini da suke da da sakankanca akan ca dole su bauta wa Allah sannan kuma wa zuhud da gudun duniya da gudun duniya a rika ba da labarin mutumin da ya kai matsayin gubernar matsayin gwamnan jiha tuhahin da za a iya sanya tuhahi wanda zai rihi gangan jiki gaba daya a ce complete ɗaya ne a gidan shi kuma ba a fahimci haka ba sai da talakawan suka kai karan shi wajen umar ibn khattab cewa wane yana jinkirta wajen hutowa sallah a lokacin tukun ya ba da amsan cewa tufahin shi yake cirewa ya baiwa matar shi shi ne tufahi isasshe da za a iya sallah da shi ta sa ta yi sallah an ta gama shi kuma ya sa ya hutu ba mutane sallah umar ya gayyace shi garin madina aka ɗauko dukiya aka ba shi ya kula da rayuwar shi ya zo ya sa kudin gaba da shi da matar tashi suke ta kuka cewa fitina ta shigo cikin gidansu ba duniya bace a gabansu ba duniya bace a gabansu ka karanta irin misali tarihin musu abu ibn umayr yaro ne wanda mahaifiyar shi ta kai kimma a cikin garin makka ta bangaren wadata amma da ya imani haka ya barta da aka zo aka kashe shi da ya yi shahada wanda Allah yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi da aka zo binne shi kayan da suke jikin shi dama kaya ne wanda abinda za a darman ko kuma wandan da za a sa nisfu saq ne bi ma'ana tsakiyar kwabri ne yake kaga tuni kenan daga kwabrin shi abin da ya kasa kaga ba rihe yake ba sannan kuma in ya zo saman nan da bakin shi nan zai tsaya kaga daga nan hallo zuwa nan hallo za a samu tazara yanzu da aka zo binne shi in aka wannan tuwahin da yake jikin shi aka ja aka riye kanshi sai kafin su bayyana kuma dole su bayyana tun daga tazaran daga kanshi zuwa wuyan shi kuma ga tazaran daga kwabunin shi zuwa kawon shi in aka ja aka rihe kawon kuma he kan ya bayyana mazalla ce ku ja ku rihe kan kafahuwan kuma ku ɗoko ganyen icce ku rihe ku binne shi a haka nan amma ga aya ana karanta ta a ƙur'ani a sababin wannan bawan allah da sauransu allah sabkar da ita min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi daga cikin mumunai akwai mazajen da suka gaskanta abinda suka ma Allah alƙawli akai bu sauya ba ba su sauya ba saboda ba duniya bace a gaban su duniya ya bari da kasaitar ya bari da duk abinda ake ji na takama matashi wanda yake zai yi da shi yana da daman da zai yi kuma yana yi a cikin garin makka amma a dalilin musulunta mahaifiyar shi ta kore shi yayi hijira ko garin madina wannan talaucin bai sa ba ya koma zuwa ga abin da ke saba ma Allah subhanahu wataala ne shi kaga shi wannan ya samu ne bari ko to a yau mutane nema ne suke bussu da kobiye zai yi ƙarya ya yi yaudara ya yi ha'inci ya cin amana ya ma Allah ƙarya ya ma manzo Allah ƙarya saboda ya samu wani abu na duniya kaga akwai bambanci shattana ma bai da sara wa surayya akwai banci tsakanin waccan rayuwar da waga rayuwar mutane duniya gudun ta suke abu huraira ya kai matsayin da farfadi mai ake kira shi da suna su ma yake saboda bala'in yunwa saboda bala'in yunwa su ma yake amma a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kam babu wanda ya kai shi rawato hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina wahalar da sha ta zama tarihi sannan tun yana raye Allah ya maida wahala ta zama tarihi abdurrahman ibn auf ɗaya daga cikin mutane guda goma da aka ba su albishirin aljanna tun suna rayu wata rana ɗan shi ya kama shi abubuwa kayan buɗe baki da ya sa kayan buɗe bakin nan gaba sai zauna ki kuka ya ce an kashe abubakar siddiq wa huwa khairun minni shi ne mafi alheri sama da ni bai samu wannan abin da samu ba an kashe umar wa huwa khairun minni bai samu irin abin na samu ba ƙarshe dai wannan abincin na buɗe baki bai ci shi ba waɗanda mutane haka suka rami yana da bukata za a bashi abu sai ya ga wanda yake kusan shi ya shi bukata sai ya ɗauka sai ya bashi shi wanda aka baƙi shi ma sai ya ga na gaba ya shi bukata sai ya bashi shi ma sai ya ɗauka sai ya ba sai abin ya kewayo gidan da aka bada shi a yau haka muke gaskiya muna da matsala sosai Allah taimake mu gyara to farko al'umman nan dai ga abin da ga abin da ya gyara su ba kuma abin da zai gyara wannan al'umma a yanzu sai abin da ya gyara waɗancan mutanen na farko maliki ta qala ba'd al-hukama wasu daga cikin masu hikima suke cewa ihzar tul al-amal bi mana kai hankali da dogon gurace gurace fa innahu sababu halakil umam saboda shine sababin halakan al'ummomin da suka gabace mu mutum ya ta tara abu ko kuma ya ta neman abin da bai ajiye ba amma dole so yake dole ya samu dole dole sai an yi da shi ya huto a haska shi a tele ya yi ƙarya ya san ba haka nan ba ne ba bakin shi yana haɗe zuce shi tana ƙaryata shi amma haka zai saboda yana neman duniya so ki kawai samu wani a kashe shi saboda a samu a samu abin shi wani ame kaza wani ame kaza duka halin da yake faruwa a yau kenan to wannan dogon gurace-gurace da kwaɗayi da haɗama da zalama na rayuwa shi ya hallakar da al'ummomin da suka gabace mu wa iyyaka min tulil amal ka shedinka da dogon guri fa innahu yamna'u khairal amal saboda yana hana mutum akan yi aiki mai aikin alheri in dai gurace-guracen ka duniya ne kaza ne ba yanda za a same ka a cikin aikin alheri sai dai aikin kawai kai ya za a yi kai ka samu ya za a yi matsayin ka ya ɗaukaka ya za a yi duke ka ta ƙaru ya za a yi wane ne ya za a yi kaza ya za a yi kaza wa kana muhammadu bin wasi rahimahullahu ta'ala ya ƙol arba'atun min shaka muhammad ibn wasi yake cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin tsiyata a cikin rayuwa kamar yadda malam mai ahli yake cewa at-taswifu bit-tauba imana cewa zan tuba zan yi waye wannan iya daga cikin alamatu shaqa'i wal khizlan wa bamsil basirati iya cikin alaman tsiyata da shahewar basira da kuma tabewa a cikin rayuwa to waɗannan abubuwan guda hudu da malam zai ambata suna daga cikin abubuwan tabewa a cikin rayuwa abu na farko tulul amal shine dogon guri a rayuwa dogon gurace gurace ku zo ku ta gina abubuwan da bayan da za a yi ku dawo a cikin su tulul amal wa qaswatul qalbi sannan kuma da kekashewar zuciya zuciyar ta kekashe ba ruwanta da a ce mata Allah ya ce ta ji wani dan tayi dan karkarwa kadan a wannan ba harkar shi bane ba in kaga ya shiga matsala ya shiga cikin damuwa kawai an taba wani maslaha daga cikin masalihu ad-dunyawiyya an taba intere shi na rayuwa to a lokacin za ka tashi hankali za ka ga rashin nutsuwar shi za ka ga komai za ka ga komai wa qaswatul qalb sannan kuma wa juhudul ayin da bushewan idanu a cikin tarihin rayuwar shi bayya tuna ran da ya tuna Allah ko aka karanta Qur'ani ko aka yi nasiha ko aka yi gargadi ya ji zuciyar shi ta hararo girman Allah subhanahu wataala yasa idanun suka digar da hawaye bai tuna haka a cikin rayuwar shi wannan alama ce ta tabewa alama ce ta cewa zuciyar ta yi nisa Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah inda wannan alqur'ani da aka sabkarwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sabkarwa dutse da sai ka ganshi ya nusu ya kaskanta ya zaman toba komai ba amma dan adam a yau saboda gurace guracen mallakan duniya qur'anin zai doko ko ya karanta shi da shikin zai yi abin da Allah haramta yi da shi zai abin da Allah haramta ya ruka rubuta ayoyin alkur'ani da jinin al'ada ko da maniyi ko da kaza kuma duka yana faruwa kuma ayar ƙur'ani ce zai rubuta me kai shi zuwa ga waɗannan abubuwan ɓurul amal kawai gure ya samu duniya wa shumudul ayin idane shi za su za su ƙeƙashe ya zamanto bayan da za a yi zuciyar shi ta karaya idan shi zubar da hawaye saboda Allah mazala sallallahu alaihi yake cewa duk idan da ya kuka dan Allah Allah ya haramta wuta ga wannan idanun abu na hudu albukhul shine rowa rowa iya ɗaya daga cikin abubuwan addinin musulunci ƙwarar da gaske ya ja hankali a kansu tun kare zaman to mai rowa saboda yana ɗaya daga cikin abin da zai hallakar da mutum قال القرطبي الامام القرطبي yake cewa tulul amali yace kaga dogon guri yace da'un da'u udalin shine ciwo wanda yake samun gaban dan adam wanda kuma la tibba lahu ba a samun mishi ba wani likitan da zai yi maka maganin shi ba cewa ne gurin duniya mai yawa ba da kai shi likita dokta ya bincika shi ya fahasa shi ya rubuta mashi ordonansa sai sha wannan magani ko sha a sai da irin rikicin da ya ɗauko ya mashi yawa ta rubuta mashi magungunan barci gona makamancin wannan ciwo ne wanda yake udal wanda yake samun gabbai ai ko kuma ka ce da'un la tibba lahu wani cuta ne wanda bayyada magani a likitance sai ce wa maradul muzminun sannan kuma rishin lahiya ne wanda yake bibiyar dan adam fattakun yana wargaza gangan jikin adam ɗurul amal zai kai shi zuwa ga ya hallaka har inda zai kai ya ce ya yi nadama to daga lokacin da ya nadaman nan alama ce akan ce ya hallaka wa mata ta makana min alqalbi duk lokacin da wannan dogon gurin nan ya samu ya yadda sansani a cikin zuciyar mutum fasada mutumin nan ya lalace sannan kuma wasa'uba ilajuhu kuma ma yi mishi magani wani abu ne mai wahala ba iya mishi magani zai iya kashewa zai iya yin komi saboda wannan gurin nashi ya cika walam yanjah fihi da wa'un sannan babu wani irin kalan maganin da za a bashi a ga cewa an samu maganin abu an ci nasara akan abu babu wannan ya ce wa huwa da'un ladhi a'yal atibba shine cutar da ya gagari likitoci ya gagare su ba za su iya maganin shi ba shine dogon guri sannan kuma wa ya isa min shifa'ihi alhukama a wal'ulama sannan kuma da masu hikima da malamai sun yanke tsammahani akan samarwa wannan cutar magani maganin wannan abu shine kawai mutum ya bi Allah ya yi aiki da abin da alkurani ya karantar ya biyan da annabi muhammad sallallahu alaihi ya rayu sahabbai suka rayu wannan shine abin da zai hudda maka wannan matsalar daga cikin zuciyarka malice wa qad ruya anil habibi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an rawaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa akhsarun nasi mafi mafi asaran mutane safqatan ta hanyar da ya shahi cinikayya ko kace kasuwanci ko kuma kai kawo shine rajulun akhlaqa yadahu fi amani shine mutum wanda akhlaqa yadahu ya gaji yadda ko ya tsuhar da yadahu hannun shi fi amanihi akan gurace gurace kawai gurace guracen da yasa a cikin rayuwa su yake bi yana tahiya akan haka yana tahiya akan haka har ya kai matsayin da ya lattijanta ya lattijanta kuma walam walam tusaiduhu al-ayyam kwanakin da ya rayu a cikin shi su taimaka mishi ba ala tahqiqi umniyatihi akan cimma manufar shi da yake da a cikin zuciyar shi da haka kuma fa kharaja min ad-dunya bi ghairi zadin sai kaga karshe an hudda shi ya huta daga duniya ba wani guzuri ko na biye ya wahaltar da kanshi ya zira hannun shi cikin neman duniya zira wanda addini bai rada shi ba karshe yana tahiya yana tahiya kwanakin da ya gabaɗe sun ƙare sannan manuwar da yake so ya cimma bai cimma ta ba sannan kuma duniya ta zo ƙarshe zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma babu wani guzuri wa wa wa qadima wa qadima ala Allah bighairi hujjatin sannan zai isa zuwa ga Allah subhanahu wataala ba tare da wata hujja ba bai da wata hujja komi kawai rayuwar shi a cikin banza haka kawai ta tayi ba abun da ya amfana da shi na lokacin da Allah ya bashi malice ihdar kai hankali da tulal amal dogon guri ya ce falmautu ya ati baktatan ka sani cewa mutuwa tana zauwa kwatsam ba ta maka shawara ba ta maka lissa'i ba ta maka cewa aga ayyuka ka za ka hawara a bari ka kare babu wannan in ka gaba ta zo ba lokacin zawanta ne kawai ba haka mutum ya yi hankali da gurace-gurace saboda suna mantar da mutum mutuwa kai kawai abinda ka sa a gaba shi kake so ka gani ba a cikin lissafinka babu zancen mutuwa مالك أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ما زال صلى الله عليه وسلم ياي ون كرتو كرتو وقال سيتي هذا الإنسان yace wannan kurtun da kuke gani shine dan adam yanzu kurtu ɗaya ko yace wannan shine dan adam sai yace wa khatta ila janbihi khattan sannan kuma a bangaren wannan kurtun wanda aka ce shine dan adam din sai aka yi wasu kurtu a gehen shaka yake cewa ila janbihi khattan wa qala sai yake cewa hadha ajaluhu hadha ajaluhu sai aka yi wani kurtu aka ce shi kuma wannan shine ajalin adam kenan an yi kurtu daya kato wannan shine dan adam a gehen shi sai aka yi kurtu daya aka ce shi kuma wannan kurtun shine ajalin shi wannan mutuma yawa sai yake cewa wa khatta khattan akhara sannan manzo sai ya sake yin wani kurtu na uku ba'idan minhu wanda yake nesa da wannan kurtun na biyu kurtu na biyu mai matsayin shi ajalin shi go kenan ga dan adam sannan kuma ga ajalin shi sannan kuma sai aka matso aka zo nesa sai aka yi wani kurtu ana to yanzu wannan kurtun da aka yi na ƙarshe aka ce wa hadhal amal shi wannan kurtun na nesa shine gurin dan adam ga dan adam shine a farko ga ajalin shi a tsakiya sannan a can nesa ƙarshe kuma ga gurace-gurace furoje kaza tsari kaza ina so sai na yi kaza sai an cimma kaza an yi wane ne wannan abu ya shagaltar da shi gaba ɗaya ya daburce ya kasa yin ruku'i mai kyau ya kasa yin sujada mai kyau bai da daman da zai zauna karanta ƙur'ani saboda yana jin cewa harakoki yake ciki yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin kaza manzala yake cewa fa baina ma huwa kadhalika adam yana cikin haka yana rayuwa yace iz ja'ahu al-aqrab sai na kusa da shi sai ya zo mishi wani kurtu na kusa da shi ajalin shi sai ajalin ya zo ya same shi ajali kuma an ya zo rayuwa ta mi rayuwa ta kare sannan ga can kurtu na uku shi kuma yana kallon shi shine mi guri kenan wannan ajalin ya riski dan adam gurin kuma ba a kai zuwa gare shi ba wannan shi ne misalin da manzala yake badawa kamar suke cewa bil misali yattadihu al maqal bimana idan aka baka misali so da yawa za a maka magana aka buga maka misali abin sai ya hutu wahili kenan ga dan adam ga ajalin shi a kusan shi sannan kuma a can nesa ga can gurace guracen shi shi yana faman sai ya kai zuwa ga wancan gurace guracen nan yana cikin haka sai wannan ajalin nashi sai ya zo sai ya same shi sai zaman to wannan gurace guracen duka sun tashi sun tashi a banza bai kai zuwa gare su ba sannan ya bata lokacin shi cewa dole sai ya kai wajen kuma zai kai zuwa gare shi ba sannan malaka cewa akhraj at-tirmidhi wa an-nasa'i an abdullah ibn mas'ud qala hadisi daga abdullah dan mas'ud yake cewa shi ma iya kama da hadisin da ya gabata yace khattan nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an manzala sallallahu alaihi wasallam yayi kurtu wanda yake da bangare hudu murabba kenan da yake da kote guda hudu kenan kari haka yi shi shi ne murabba'an sai ce wa haɗa haɗan filwasaɗi kharijan minhu sai manzalla a cikin tsakiyar wannan wannan wannan ɓangarorin guda hudu na karin da yi sai ya kurtu a tsakiya da ya kurtun nan sai ya ja shi har sai da ya huta daga cikin wannan wannan kewayen da manzalla sallallahu alaihi na hari yake cewa wa haɗa haɗan filwasaɗi kharijan minhu kenan kharijan murabba ya huta daga cikin wannan karin nan wa hatta hududan sigaran sannan kuma zala sallallahu sai yayi kurtu kankana ila hada alladhi fil wasati a saman wannan kurtun da yake tsakiyar nan sai aka yi kurtu kuma a jikin shi yake ta min janibihi kenan wanda suke a bangaren shi fil wasati ma da wannan kurtun da yake tsakiya fa qala sai manzo yake cewa yace hadal insan wannan kurtun na tsakiya da aka yi wanda har ya huta shine dan adam hadal insan ya ce wa haza ajaluhu muhitun bihi wannan kuma ajalin shi ne yana kewaye da shi kenan wannan kurtun da aka yi na fari mai bangarori guda hudu kenan bangarorin guda hudu ga na suke sai aka zo a tsaki aka yi wani kurtu shi kuma har sai ya huta daga cikin ina daga cikin wannan kurtun na murabba sai ka ce wa haza ajalu wannan kuma ajalin shi ne muhitun bihi ya kewaye shi mana ya yi ihadan shi au qad ahata bihi ya kewaye shi wannan dan adam din sai ce wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha waɗannan kurtun da aka yi kankana na ƙasan wannan kurtun da yake tsakiya wanda har yau ta waje yake ta in wannan kurtun ya kuskure mushi to wannan wannan kurtun ɗaya sai ya same shi kenan a haka ɗan adam zai rika tahiya ƙarshe dai kan ya huta daga cikin wannan kadir ɗin nan mutuwa ta zo mushi bayan da za a ya kauce wannan kurtun kahin ya hutu zuwa gare shi wannan mutuwa ta riga ta zo mashi to wannan shi ma misali ne manzalla yake badawa akan cewa lalle dan adam akwai iya adadin da ajalin da Allah ya maka ko baka saka gitta shi ba dan kana da mashari kana da tsare-tsare kana so ka cin manuwa kaza wannan baya hana abin da Allah ya kadarta ya tabbata malice falihada saboda haka wali ghairihi da ma wasu dalilai makamantan wannan kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ahwaf ma yakhafu alaina tulal amal mafi tsoron abin da yake jiye mana tsoron shi shine kar mu zamanto daga cikin masu dogon guri saboda zai mantar da kai lahira ya hana ka aikata ayyuka managarta ya zamanto duniya ce kawai a gabanka shi yasa a wani hadisi manzo Allah yake cewa man kanatid dunya hammuhu duk mutumin da ya zamanto duniya ce gurin shi shi duniya kawai sa gaba shattata Allahu amrahu sai Allah ya rarraba mushi ya daidaita mushi al'amarin shi gaba daya sai ga abubuwan hidindimun da ayyukan da yake ga sunan furcik a gaban shi sai rasa da wanne zai fara sannan waja'ala faqrahu nusba ainihi Allah sai ya sa ma wannan mutumin talauci a tsakanin idanun shi guda biyu sai zaman to banda talaucin ba abin da ke gani nusba ainihi talauci kawai ke gani to wannan abin sai ya hana shi nutsuwa a rayuwa ba zai nutsu ba yana cikin wannan ba daman nan haka har mutuwa ta zo ta ɗauke shi amma idan ya zamanto bawa kuma lahira ce a gaban shi sai Allah ya sanya mushi wadata nusba ainihi Allah ya sanya mushi wadatuwa a gaban idanun shi dan kadan inda zai samu sai ya rika jin cewa wannan ya wadace shi ba sai ya ƙarya ba ba sai ya ince ba ba sai ya ci amana ba wannan ya ishe shi sannan kuma jama'a Allahu lahu amrahu sai Allah ya hada mushi al'amarin shi a waje guda sai ga bai da komi ko kuma kai ka shi wadata amma kuma shi ya hika nutsuwa sai ga hankalin shi a kwance an tsike to naka bawa yayi kokari ya bi Allah subhanahu wataala wannan shine kadai abin da ya sa mutun ya tsira mala yace faqad ruwiya fil hadith alladhi akhrajahu al-hakim an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama in akhwafa ma akhafu ala ummati mafi abinda nake jiye wa al'umma ta tsoro shine alhawa son bin son zuciya shine hawa mutum ya rika bin abin da zuciyar shi ta kitsa mushi i kaza ka yi bari kaza ka bari to wannan matakin dan adam ya ɗauki zuciyar shi a matsayi ta ce allan shi a fara'aita mani takaza ilahahu hawahu kiran ka ɗauki wannan son zuciyar raka a matsayin ita take shar'anta maka i ko kuma bari zalimta shi kawai ka zalimta kashe shi sai ka kashe shi ka mishi yaudare shi sai ka yaudare shi duk abin da ta maka wahayi zuwa gare shi kawai sai kai to wannan zuciyarka ta zama to maka ita ce Allahnka saboda umurninta ne kake bi ba umurnin Allah kake bi ba ta haka abin da manzala yake jiyewa al'ummar nan tsoro akai shine alhawa bin son zuciya duk lokacin da kaga adam ya bar hanya to zuciyar shi ya bi wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi zuciya tana umurtan dan adam akan ya aikata ba daidai ba daga lokacin da adam ya rika mata umarni da da'a a cikin duk abin da ta yi umarni to shikenan wannan dan adam in ya gama halaka sannan manzo ya ce wa qulal amal ina jiye muku tsoron dogon gurace gurace na rayuwa kaga mutum yana tara abin da yayi imani da Allah jikokin shi na goma ma ba za su iya cinye wani abin ba amma kuma a daidai lokacin da bai ma kan shi wani aikin da zai zamanto mushi ba samun tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala ko kuma misali ka kadarta wani dama Allah baka na mulki dama ce ba ta wasa ba ni'ima ce ba ta wasa ba Allah baka wanda zaka iya amfani da wannan ni'imar taka ka dora bayin Allah akan bautawa ubangijin da ya halicce su akan tsari managarci koda kana ga misali a sama a a zahiri haka ba za ka yi ba to ta ƙarƙashin ƙasa ya zama to hannunka dubu-dubu suna cikin taimakawa addini wannan shi ne taimakon da za ka makanka amma ka zo ka biya 'yan duniya ka biya wane ne an ce a ƙasa ce wadda ba ruwan allah cikin harkokinta da kai ba ruwan allah cikin harkokinka kai ka halicci kanka inda kake tsammanin cewa ka kai kai kai kanka ko kuma allah ne kadarta maka zuwa wannan wajen a lokacin da rayuwarka ta zo ƙarshe a cikin waɗanda suke hure maka kunne akwai wanda ya isa ya zo ya ƙara maka sai wanda babu duka hayaniyar banza ne wallahi ɗan adam in dai ba zai bi Allah ba ya taɓi ya yi asara ya taɓi ya yi asara saboda ƙarshe wajen ubangiji za ka koma bakka da wani wajen da za ka tai can za ka koma kana so bakka so can za ka koma ka yarda ba ka yarda ba can za ka koma kuma sa yin shawara da kai ba to me zai hana ka tsaya kai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata tun kahin tashin hankalin kyama ya zo maka mazalla ce wa ƙulul amal ya ce fa'ammal hawa kaga bin son zuciya fayudillu anil haq abin da wanda kai tsaye ke batar da mutum daga gaskiya zai sa ka bar gaskiya kana ga abin ga gaskiyan nan amma za ka bi ba saboda kana bin abin da zuciya ka taraya maka ne wa amma ƙulul amal kaga abin da ya shahi dogon guri kuma fayunsil akhira yana mantar da mutum lahira manca za ka da lahira daga an haɗi maka aikin da ɗan adam zai aikata ko da sunan bokanci ko da sunan tsubbu ko da sunan wane ne za ka tabbatar da cewa son duniya a cikin zuciyar wani mutumin ya kai wani matsayin da ya rihe idanun shi baya ga komi sai abin da sa a gaban shi saboda yana shirye kowa za a kashe a kashe kowa za a haukata a haukata kowa za a ma kurciya a mai kurciya kowa za a raba da wani a raba shi da wani yana shirye baya ƙasa a gwiwa akan wannan wannan alama ce akan cewa lalle wannan mutumar zuciyar shi ta kai wani matakin da ya mance da lahira shi sa mazalla yake cewa amma tulul amal fayunsil akhira yana mantar da mutum lahira malai ce fa tulul amal kaga dogon guri huwa sababu shaqa'i kathirin minan nas shine sababin tsiyatar da yawa daga cikin mutane haisu yakhda'uhum ash-shaytan a lokacin da shaydan yake yaudaran su fa yusawwiru lahum anna amamahum umran tawilan sai ya rika suranta musu cewa ai a gabanka akwai rayuwa akwai shekaru da yawa kai da duka ma shekararka 30 kai da duka ma shekararka 20 yanzu ai da sauran tahiya ko kuma shekararka 40 yanzu ne ka cika a matsayin mutum yanzu ma da sauran tahiya sai ya tasawwara maka waɗannan abubuwa umuran ɗawilan wasinin muta'aqiba akwai shekaru masu tunkuɗin juna yanzu ma ka ƙara kaza ai 2006 ma da kai za a yi 2000 ce ma da kai za a yi ku yi abin da kake so ka gyara zuwa gaba malaci ya bununa sai ɗan adam ya kai matsayin da zai su rika gina fiha a cikin duniyan nan amalan wasu gurace-gurace shamiha masu girma fa ya jima'una himmatahum su haɗa himmasu gaba ɗaya da ƙoƙarinsu da kazar-kazarƙinsu na rayuwa da dukkan wani tunaninsu da dukiyarsu limuwa jihati hadhihi sinin saboda huskantan waɗannan shekaru suka rayu a ciki wal bina'i hadhihi amal kuma saboda su gina abin da suke ga gurinsu ne na rayuwa sai zama to duk ƙoƙarin shi yaya za a iya cimma wannan manufar tashi wayansa al'akhira sai manci lahira wala ya tazakkaru al-maut baya tuna mutuwa wa idza zakarahu yawman in ya tuna mutuwa wata rana tabarrama minhu sai ya ji kosawa da gajiyawa da ai bai ma kamata ya tuna ta ba tabarrama ai sa'ima koda wani zai mushi nasiha wani ka ji tsoron Allah ya tuna da shi lahira sai ya ce wannan mutumin ya dame shi kai ana hirin da za a tsari a ci duniya kai kana mutane magana mutuwa kana magana kaza ko ana hira ka kamu ganin mutuwa ce ka bata hira shi baya so ya ji maganar mutuwa me yasa li'annahu fi zanni saboda shi a tunanin shi yunaghisu alaihi wannan tunanin da yake da tsarin da yake kai idan ka zo aka tunatar da shi lahira wannan abun yunaghisu alaihi bi mana zai sa shi ya dan daga kafa ladzatihi game da jin dadin da yake tsammanin yana a cikin rayuwa wa yukaddir alaihi kuma yana ga wannan mutumin yana kumtata mushi a cikin rayuwa ne safwa aishihi da daddar rayuwar da yake ga yana yi sai yake ga in mutu yazo yake tana mushi cewa Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza yana ga wannan mutumin ya yana bata ma yana bata mushi lokaci wannan shine dan adam inda ya bace Allah kiyaye mallai ce fa aina man ta'iba walaha ina mutumin da ya gaji ya kai ya kawo ya gaji walaha kuma ya shagaltu allahau yana wasanni kawai shi gurin shi a cikin rayuwa kawai wasa wasan balo wasan kokowa wasan wane ne wasan wane ne su ne a gaba-gaba duk inda ake wasa shi yana ciki kuma da dukiyar shi da tunanin shi da lokacin shi duka zai bada saboda wasa ya ci gaba daga cikin irin waɗannan abubuwa mutumin da zai zo a cikin anguwannin mutane ya buɗe wa yara gidan da za su riƙa yin mariyo suna je yana samun ƙadago-ƙadago saboda ƙadago-ƙadago ya ɓata lokutan ɗiyan mutane ya hana su yin karatun da ya kamata su a ƙuruce su yaro ɗan ƙarar a tura shi makaranta sai ta yi wannan wajen babu abun kunya da takaici da rashin sanin inda aka sa gaba ba ma a maganar lahira ba ko a maganar duniya mutumin da zai zo ya buɗe gidan wasa saboda kawai ka shagaltar da ɗaya mutane ina an wani abin da za ka samu mi zai maka in ka same shi mi za ka yi da shi ka hana ɗaya mutane zuwa in ma makarantar boko ko makarantar addini saboda ƙadago ƙadago da za ka rika samu kai saboda tsabagen baka da takaici baka san ba yadda ake al'umma ta ci gaba sai rushe ka iya kawai aina man ta'iba wa laha aina man ghafala wa saha ina mutumin da ya rabkana sannan kuma dimuwa ta kama shi dahahu afza ma daha ya ya same shi mafi mafi firgitan abinda yake yake samuwa na musiba sannan kuma wa hudda ruknahu fawaha kuma sannan an rushe bi mana garkuwar da yake da fawaha sannan kuma sai ya raunana dole zaka yi rauni duk yadda ka kai ka kawo a cikin rayuwar nan daga lokacin da in taka maka wadata ne wadata Allah ya amshe in taka maka kuruciya ce ka kai ka tsuha in taka maka mulki ne Allah ya amshe mulkin in taka maka kaza ne ko menene iya da karshe zaka kai kuma wannan matsayin zahabat lazzatu zunubihi jin dadin da yayi na saba wa Allah subhanahu wataala a tunanin shi shi wannan jin dadin zahabat ya tahi ya tahi ya kare misali ɗaharallahu asma'akum mutumin da zai yi zina waɗannan daƙiƙoƙin da zai yi su kaɗai ne abin da yake tsammanin na jin daɗin da yake tsammani in ya samu sannan kuma wailat zunuban da tashin hankalin yana nan a kan shi ila ƙiyami sa'a ila ƙiyami sa'a in kuɗi ne ya sata ya cinye kuɗin daɗin da yake tsammanin ya ji ya wuce ya ƙare sannan kuma hisabin wannan kudin sana a kan shi kuma lasiyama abin da yake da alaƙa da haƙƙin mutane haƙƙin ƙasa haƙƙin al'umma ka zo kai abin da ka ga dama ka wuce kai gaba lalle ka wuce ka yi gaba ka ƙare amma kuma duk wani abin da ka aikata a cikin wannan lokacin da Allah ya baka wallah Allah sai ya tambaye ka ba abin da za a maka za a sassafta maka akai daidai da biye ɗaya da ya shiga cikin aljihun wani ba tare da haƙƙi ba wallah sai ka amsa gaban gaban Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi hankali da dukiyar al'umma yahi komai hatsari tsakanin ni da kai zai iya tambayar ka yahe mu ko kuma ya samu dama in biya ka kwana makamancin wannan shari'a ta ce tsakanin ni da kai amma shari'a tsakaninka da mutum miliyan 22 tashi hankali ai ba ƙarfi bane ba Allah kiyaye duk abinda mutum zai aikata na ba daidai ba lazzat ta tahi amma kuma hisabin iyana sannan kuma wa hubisa biha za a rike shi a dalilin wannan abin da ya aikata na ba daidai ba a cikin rayuwar shi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashin da mutum zai doka idan bai biya ba idan bai biya ba zuciyar shi za ta zama to mahbusa za a rike ta mu'allaka baina sama'i wal ard bashin da zai doka daidai da na biye daya ina ga bashin milika ina ga yaudaran al'umma milirrika ko na makamancin wannan duka abubuwan wanda hisabin su yana zawwa da ka adam kakka rudu wani jin daɗi kaza wani a ce kaza wani a ka tsaya kayi abinda za ka iya yi gwargwadon hali kuma allah ya san abinda za ka iya yi kina kaka yaudar kanka rayuwa karewa take bai wuce ba 'yan mintattaka a ce bakka na ko banna na ko bumma na duka ba matsalika allah bi aziz mutum nawa suka taru a wani waje suna tsammanin za su tashi daga wannan wurin allah ya aiko wani abu ya hallakar da su a gaba daya a wannan lokacin shehi haruwa ta ka wani abu ya ruɗe ka yi sa ka yi ta abin da ba shi ba kuma ka sa kanka cikin uku nazara fi ajilihi wa nasiyal muntaha na adam yana kallon nazara fi ajil yana kallon abin da ke gaban shi na gaugawa ya samu ya gina ya hau ya yi wane ne wa nasiyal muntaha sai ya mance makurar da ake kaiwa zuwa gare ta ita ce lahira Allah shirye mu Allah taimake mu da gyarawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله